تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna cikin yinin ashirin da bakwai ga watan goma sha ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da talatin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha shida mun sake zama cikin wannan masallaci don karatu a cikin littafin almawarifu fi shari'atul islamiyya fi dhil kitabi was sunna rubutun sheikh aliyu sabuni satin da ya gabata Allah ya kaddara tafiya bata bari mun yi karatu ba wanda kafin shi kuma mun fara ambata abubuwan da suke liƙe ne da ayoyin almawaris ayoyi muka ce da suka yi magana a kan rabon gado ayoyi guda hudu ne to malam sai ya fidda mana abubuwan da za a fa'ida da shi ya fidda mana abu na farko shine ka san yara maza da ka san yara mata li zakari mithlu hadhil unsayni ya mana bayanin hukuncin iyaye ko mahaifa guda biyu uwa da uba ya matsayin gadin sai yake in sun haɗu da sauran magada ko kuma in ba magada sannan kuma meye matsayin gadon in mamacin yana da 'yan uwa ko bai da 'yan uwa wanda duka mun tattauna malami mana bayani cewa ana gabatar da bashi akan wasiya kuma ga hikimar da yasa Allah yake ambaton wasiya kafin bashi sannan kuma ya gaya mana hukuncin ƴaƴaye ko kuma hikimar da yasa aka ba wa iyaye kuma aka ba wa ƴaƴa gado tare da cewa za a iya samu uba ya tsufa kuma yaro ɗan mitsitsi ne shari'ar musulunci ta ce me yasa aka ce a ba su gado malam kuma ya mana bayani akan hukuncin ko kuma za mu tashi akan hukuncin miji da kuma hukuncin mata kuma yi magana akan hukuncin miji da mata ko in mutum ya rasu ya bar matar shi ko mata me za su gada in macen ta rasu ta bar mijinta me zai samu yadda gadon yake jujjuyawa da halin da ake iya samu ina ga karatun da za mu tashi a matsayin darasi na takwas shine hukumul ikhwati aw al akhawati li ummin ina ga insha Allah shi da za mu tashi ko na'am mala yace hukuncin yan uwa maza aw al akhawati ko yan uwa mata li ummin wanda uwa ce kawai ta hada yan uwan mutum a duniya kala uku ne ko ko dai su zamanto uwa ɗaya uba ɗaya ko su zamanto uba ɗaya ko su zamanto uwa ce kawai ta hada to malam sai fara ɗauka maka shine wanda uwa ce kawai ta hada ina ce hukuncin yan uwanka maza ko yan uwanka mata amma wanda uwa ce kawai ta hada shi ma za a same shi cikin ayoyin rabon gado ina malam yace sadisa abu na hida qauluhu ta'ala wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa'in kanu aksara min zalika fahim shuraka ofisulu ya ce in ya kasance na mutum ne za a gada kalalatan a matsayin kalala a umaratun ko kuma mata ce walahu akun au uktun shi wannan mamacin ko mamaciyar tana da ɗan uwa namiji ko ɗan uwa ta mace ‘yar uwa ta mace sai ce falikulli wahidin min huma to ga kowane ɗaya cikin biyun ko ɗan uwa namiji ko uwa ta mace a sudusu ana ba ta ɗaya bisa shida ne na dukiya in dai mutum ya rasu ba wanda zai gaje shi sa da ake uwa ɗaya kawai su ne kaɗai za su gaje shi to in shi ɗaya ne ɗan uwan da suke uwa ɗaya ɗaya bisa shida za a baki in ita kaɗai ya bari a duniya ɗaya bisa shida za a bata sai ce fa in kanu aksara min zalik in kuma sun wuce sama da haka sama da guda ɗaya kenan biyu abin da ya sama sai ce fahim shuraka fi sulus to suna tarayya ne a cikin sulusi ɗaya bisa uku na dukiyar mutum ya rasu duk duniya bai da kowa sai mutum biyu da uwa ce kawai ta haɗa su banda su bai da kowa a duniya za a tsaga dukiyarsa ne gida uku wannan 'yan uwan nasa biyu da su kadai yake da akwai a duniya ya a ba su sulusi su je su raba in maza ne sulusi in mata ne sulusi in namiji da mace ne sulusi za a ba su kuma in sun je rabawa daidai da daidai za a raba nan ne kadai inda ba a lizzakari mislu hadil unsayi in zaka raba gado da yan uwa ne kawai uwa ce kawai ta hada to nan ba alil zakari mislu hadal unsaini daidai da daidai ake raba abinda namiji ya samu shi mace za mu samu malam zai ƙara bayani sai ya ce al-murad abinda ake nufi bil ikhwati huna da ƴan uwa anan al ikhwatu aw al aqawatu li ummi sune ƴan uwa maza ko ƴan uwa mata wanda uwa ce kawai ta hada duna al ikhwati al ashqa banda ƴan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya sune ake kira ashqa da haka wannan ma ka'ida ce in kana raban gado ko kana karatun gado din da aka ce ashaqiq ko shaqiqa ko ashqa ana nufin wanda uwa ɗaya uba ɗaya ta haɗa shine abin da bahaushe yake cewa shaƙiƙi ko dan uwana ne shaƙiƙi to shaƙiƙin ana nufin uwa ɗaya uba ɗaya wa dunal ikhwati li abin kuma ana nufin fa ƴan uwa da ake uwa ɗaya ba wanda ake uba ɗaya ba da haka wannan su ne kashi na biyu ko mun ci da ma ƴan uwa kashi uku ne ko dai uwa ta haɗa ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sai ce to wannan ayar tana nufin kawai wanda uwa kawai ta hada me yasa aka gane uwa ɗaya ce kawai ta hada a wannan tunda ayar ta ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus me yasa aka ce ana nufin ƴan uwa da ake uwa ɗaya a ayar me zai nuna maka haka in ka kalli doron ayar ba abin da zai ware maka ana nufin wanda ake uwa ɗaya ne ko wanda ake nufin uwa ɗaya uba ɗaya ne ko wanda ake nufin uba ɗaya ne sai ma lai ce to amma dai ana nufin na uwa ɗaya dan dalilai kamar haka na farko sai ce bi dalili ba abdul qira'ati sabitati dan dalilin waɗansu qira'o'i da suke sun tabbata wa hiya qira'atu sa'ad ibnu abi waqqas ita ce qira'ar sa'ad dan abi waqqas ita wannan ayar in ka je ka samu sa'ad dan abi waqas in yana karatunta in yazo sai ya ce walahu akhun aw ukhtun min ummin falikulli wahidin minhum sudus sahabi ne kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kenan wannan yana nufin kenan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji karin wannan min ummin din kuma daga cikin fawaid na dirasa ta qira'at kenan in kana karatun qira'at lokacin da aya ta rikice maka ka rasa tafsiri sai ka koma kuma qira'at ko da shaza ne sai zaman to su za su taimake ka ka gane hakikanin abin da ake nufi da wannan ayar to me yake mu da mu tamaki a malaman gado suka gane abin da ake nufi qira'at mutawatira wanda ake karatu da su yau da kullum babu wannan amma qira'ar kuma gashi Sa'd ibn Abi Waqas an ji shi yana karantawa walahu aqun aw uqtun min ummin fa likulli wahidin minhum as-sudus to aka samu sahabi kuma ya banta da ƙira'a to ya mata hukuncin hadisi kamar hadisi ne ya ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi qur'ani baya amsa sunan qur'ani sai riwaya ta zama to mutawatira ɗaruruwan mutane suka ji kuma suka bawa ɗaruruwan mutane su ma suka bawa ɗaruruwan mutane wannan ake kira qur'ani al-manqulu ilaina bitawatur ka'ida ya zama mutawatir to idan sahabi ɗaya ne tak manzan Allah ya gaya wannan ayar ana iya karanta ta kaza sai malamai suka ce a ƙallan darajar wannan ayar tana matsayin hadisi sai a karɓi hanyar da hadisin ya zo ya inganta ko bai inganta ba sai a ɗauke ta a matsayin hadisi to wannan shine dalili na farko da malamai suka gane ƴan uwa da ake ambata a nan gurin ana nufin ƴan uwa da uwa ce kawai ta haɗa sai dalili na biyu ya ce wa qad ajma al ulama'u malamai sun yi ittifaqi ijma'i ala annal ikhwata fi hadhihi al-aya kan cewa abinda ake nufi da ɗan uwa a wannan ayar yuradu bihim al-ikhwatu li ummin ana nufin ɗan uwa na wajen uwa kawai wannan duk wani malami inda ana kirga shi cikin malaman musulunci to ɗan uwa da ake magana a wannan ayar ya yadda ɗan uwa da ake nufi na wajen uwa inda ana kirga wannan malamin a cikin malaman musulunci a ce malam wane to ya yadda wannan ayat tana nufin yan uwa na wajen uwa shine dalili na biyu jima'i shi kuma yana daga cikin hanyoyin da ake samun shari'ar musulunci ko dai zamanto qur'ani ko ya zamanto hadisi ko ya zamanto ijma'i ko ya zamanto kiyasi ko kuma sauran abin da masadir da ake fitar shari'ar musulunci a ciki sun kai guda tara ko guda goma ko guda goma sha ɗaya bisa dai mazhabin da ka ɗauka ka iya ƙara al-masalihul mursala ko al-istishab mazhabu sahabi shar'u man qablana har dai su kai tara kai su ko goma ko su kai goma sha ɗaya na'am ya ce wa dalil dalili kuma da ya sa malamai suka yi ijima'i daren ƙa'idar ijima'i shi ne malamai musulunci su haɗu akan cewa abu kaza yana nufin kaza su kuma yi an samu dalilin da za su dogara kansa ya ce to dalilin ijima'in nasu an Allah subhanahu wa ta'ala قد ذكر ميراث الإخوة مرتين مرة هنا ومرة في آخر هذه السورة yace Allah madaukakin sarki ya ambata mana gadan ƴan uwa kifi biyu a cikin ayoyin rabon gado ya ambata mana gadan ƴan uwa kifi biyu kifi na farko anan walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus kaga anan ya ce ɗan uwa ko ‘yar uwa kifi na ƙarhe shine kuma a ƙarhen ita wannan sura ɗin ita ma nan Allah maɗaukakin sarki ya ambata in namiji ne ya rasu yana da ‘yar uwa aka ce tana da nusfi in ita ce ta rasu aka ce zai kwashe dukiyarta gaba ɗaya sai ce faja'ala fi hadhihi al-aya lil wahidi sudus wa lil akthara as-sulus to a wannan aya sai ce in ɗaya ne a bashi ɗaya bisa shida in suna da yawa a haɗa su su je su ci kwikwiya sulusi ya taƙasamunahu sharakatun bisawiya ya ce kuma za su raba wannan gadon tarayya ce daidai da daidai ba a ware namiji ba a ware na mace a wannan kifin na farko kenan sai ce waje alafi akhirin sura a ƙarshen sura kuma sai allah maɗaukakin sarki ya sanya lil'uktil wahida a nisfu in ‘yar uwa ce ɗaya takkara suka bari a duniya tana da nusufi misali mutum yana da ‘yar uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko suke uba ɗaya duk duniya ba ku da kowa sai kai da ita kana faɗuwa kana mutuwa kawai dukiyar ka za a tsaga gida biyu a ba ta rabi ya ku neman da za a yi da rabin in kuma ita ce ta rasu to kai aka ce ka kwashe dukiyarta gaba ɗaya wannan in kuna uwa ɗaya uba ɗaya ko in kuna uba ɗaya amma idan uwa ce kawai ta haɗa ku nau za a baka sudusi ko kenan sai muka ga raban da yake can ya bambanta da raban da yake nan a can ta aka yi ɗaya bisa shida kawai nan kuma aka ce in namiji ne a bashi duka in mace ce a ba ta rabi dole kenan yanayin uwansa ya bambanta waɗancan yan uwan sai sun zama to ba su bane waɗannan yan uwan in kuma waɗancan yan uwan su ne waɗannan yan uwan to ƙur'ani ke yana tafka kansa ya ware kenan dan me zai ce a can ɗaya bisa shida a nan kuma ya ce duka dan me zai ce a can ɗaya bisa shida a nan ya ce rabi dole ya zama to waɗancan ƴan uwan ba su bane waɗannan ƴan uwan kallon da malamai kenan suka yi a nan an ce in yarwa ce a bata nisfi walithnataini athluthaini in ƴan uwan mata guda biyu ne ko sama da haka aka ce a ba su biyu bisa uku walizakari almalu kulluhu in kuma namiji ne a bashi dukiyar baki ɗaya sai malamai suka ce fa wajaba an yakuna al-ikhwatu huna wa hunaka mukhtalifaini to sai ya zamanto wajibi ya kasance ƴan uwan da suke nan da waɗanda suke can dole sai sun saba ƴan uwan da suke nan dole su zamanto ba su bane a can in ko wanda suke can su ne a nan to qur'ani ya tafka kansa ya ware kenan sai malam ya ce dole ne su zamanto sun saba da juna da fa'al litta'aru don a kawar da cin karo daga cikin alkur'ani sai zamanto ‘yan wanda suke nan ba su bane suke can wala ma kanal ikhwatul ashiqa aw li abin aqrabu min al ikhwati li ummin lidhalika uqtu nasiban hunaka aw fara yace tunda ko ya kasance ‘yan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda ake uba ɗaya su ne mafiya kusanci sama da 'yan uwan da ake uwa ɗaya don haka ne aka ba su rago mafi tsoka a ƙarshen suratun nisa'i lezalika o'o'o nasiban hunaka don haka sai aka ba su kaso a can ina kenan ƙarshen suratun nisa'i au fara kasan da ya fi tsoka fata ayyana an yakunan muradu huna al'ihuwatu da ummi to tun da an tura wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da wanda suke uba ɗaya ƙarshen sura kenan wannan da muke karantawa yanzu dole su zamanto ƴan uwa ne da ake uwa ɗaya wa an yakuna al maqsudu hunaka al ikhwatu al ashiqa aw li abin sai ya kasance kuma wanda suke karshen sura su ne yan uwa da suke shakikai ko wanda suke uba ɗaya Allah ya sa mu fahimci inda karatun yayi gaba na'am sai an ƙara bayani ko na'am abin da yake faruwa Allah madaukakin sarki sau biyu ya ambaci gadan yan uwa a cikin alqur'ani yusikumullahu fi auladikum ko a cikin ta sai ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu aqun aw ukhtun falikulli wahidin minhum wasudus sai Allah ya ce idan mutum zai mutu kalala ba uwa ba uba ba da ina ake kira kalala ko bai da iyaye a sama bai da 'ya'ya a ƙasa me ya kamata kenan a samu ‘yan uwa ko sai aka ce waɗannan ‘yan uwan nasu a raba dukiyarsu gida shida a ba su ɗaya a ba shi ɗaya in su biyu ne a ba su biyu a'a ai kawai bayani yake yanzu kai ne za ka ware kuma wanda suke waɗe ko wanda suke waɗa yanzu kawai bayani za ka yi aya ta farko Allah ya ce mana in mutum zai rasu ya rasu bai da kowa a duniya ba iyaye ba ƴaƴa sai ce yana da ɗan uwa guda ɗaya namiji ko ‘yar uwa guda ɗaya ta mace sai ce kowanne a bahi ɗaya bisa shida in mace ce a ba ta ɗaya bisa shida in namiji ne a bahi ɗaya bisa shida sai ce in sun fi haka sai aka ce ko ‘yan uwa biyu ko uku ko hudu ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyar ka ba su su koma gefe su raba daidai da daidai in namiji ya samu goma mace ta samu goma inda ita ce kaɗai ayar rabon gado da ta yi magana a kan uwa da an huta uwaye mu tana da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya ne uwa ɗaya ce kawai ɗaya bisa shida za mu ba shi sai kuma Allah ya kyale mu aka yi ta karatu a suratun nisa'i sai da aka je can ƙarshen sura ko ya ce ga cikon ta gado kuma sai ya ce yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala wata kila wani ita kadai aka bari yasa bai suka ce to wani ƴan uwa ake nufi anan wai wani ƴan uwa ake nufi wani ƴan uwa nufi Allah ce suna tambayar ka ce Allah maɗaukakin sarki zai ƙara muku bayani dangane da kalala shine mutumin da ya mutu ba uwa ba uba kulli lahu yuktikum fil kalala sai ce inimru'un halaka na inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak mutum ne ya rasu sai Allah ce bai da ƴaƴaye sai ce amma yana da ƴar uwa kwaya ɗaya tak sai Allah ce falaha nisfu ma taraka tana da rabin abin da ya bari kaga ta bayani aka yi muka rikici sai Allah ce suna tambayar ka to ga bayanin yazo waye kalalar da ake nufi duk mutumin da ya mutu ba uwa ba iyaye ba ƴaƴaye abin da ya bari a duniya ƴar uwa ce kwaya ɗaya tak sai Allah ce a bahi rabin dukiyarta walahu uktun falaha nisfu ma taraka sai ce wa huwa ya rifu ha illam ya kullahu walad illam ya kullaha walad shi kuma din shine zai gaje ta baki daya in bata dada to wannan da muke bayani a ƙarshe ƴan uwa ne ko ba ƴan uwa bane ba ƴan uwa ne ko wancan da muka yi bayani aka ce a ba su ɗaya bisa shida ko a ba su ɗaya bisa uku su je su raba ƴan uwa ne ko ba ƴan uwa bane ba to ya za mu ware wannan ana nufin yan uwa ɗaya uba ɗaya ko ana nufin yan uwa uwa ɗaya ya za a yi iya ganewa sai malamai suka yi tunani to wata hanya za mu yi mu tantance wanne ne ake nufi yan uwa da uwa ɗaya ce ta ake nufi wanne ne kuma ya kamata zamanto yan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya shi duk inda yan uwa ɗaya uba ɗaya suke hukuncin tsaro ne suke uba ɗaya duk ɗaya ne a musulunci yasa mu da kansa mu bar su guda biyu ko dai uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya sai malamai suka ce to a biyu me zai taimake mu sai suka ce dalili na farko da muka samu sa'ar ibn abi waqas in yazo karanta aya ta farko yana cewa wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummin falikulli wahidin minhum as-sudus shi qur'anin sa in yazo karanta suratul nisa'i haka yake karanta ta mutum ne ya mutu bai da yan uwa amma yana da uwa ‘yar uwa ko yana da ɗan uwa amma uwa ce ta haɗa su sai aka samu ƙarin min ummin shi ne kaɗai abin da ba za ka samu ba a sauran bayanai na masu alƙur'ani sai a bakinsa kaɗai malamai suka ce wannan karatun nasa yana matsayin hadisi kuma tun da hanyar da wannan magana ta zo mana ta inganta to magana ce ingantacciya da haka kenan yan uwa da suke farkon tsarin ayar rabon gado ana nufin wanda ake uwa ɗaya da su kaɗai wani hina dalilinsu na farko dalili na biyu wani yan uwa ne suka fi ƙarfin dangantaka a duniya wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya wanne da dangantaka ta fi ƙarfi da shi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko wanne ne yake bin sa a wajen ƙarfin dangantaka uwa ɗaya uba ɗaya ko wanne ne yake biyo sa a wajen ƙarfin dangantaka uwa ɗaya ko sai malamai suka ce in ƙarfin dangantaka ya fi ƙarfi a wajen uwa ɗaya uba ɗaya to dole rabon da yake ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya fi ƙarfi ya suka ce tun da wadda take farkon nisa'i rabanta kaɗan ne wacce take ƙarshen nisa'i rabanta yana da yawa to ta ƙarshen nisa'i dole ta zama ita ce uwa ɗaya uba ɗaya don dangantaka a wurin ta fi ƙarfi wacce take farkon nisa'i tun da raban ɗan shakwat ne to ya zama uwa ɗaya ce kawai ta raba shi ne dalilinsu na biyu mun fahimci da aka sa gaba da aka yi malamai suka ce idan mutum ya mutu ya bar yan uwa guda biyu a duniya wannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan uwarsu ɗaya a duniya kowane a kai kai zauna a farkon sura kai tafi ƙarshen sura wanda suke uwa ɗaya ɗauki ɗaya bisa shida ka ba ya fita da rabon ƙur'ani wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya kwahe sauran dukiyar shi kenan an ƙare saboda mai karfin dangantaka su ya bambanta da haka shi malam yayi wannan bayanin dan ya sa maka a zuciyarka ka gasu wannan magana ta farko da ake ana nufin raban gadon da suke uwa ɗaya ne tak shi ake magana a kansu da haka in ka zo raban gado sai aka ce maka ga ƴan uwa ɗaya uba ɗaya ga uwa ɗaya to uwa ɗaya kai su farkon ayoyin raban gado uwa ɗaya uba ɗaya kai shi ayoyi na ƙarshen raban gado mai kwashe duka shine na uwa ɗaya uba ɗaya mai daukan ɗaya bisa shida shi ne wanda ake uwa ɗaya wallahu ta'ala ba sani ba ko an fahimta wata ƙil kuma a hausance in ka kalla ba ma ke ga dangantaka ta wajen uwa kamar ta fi ƙarfi ko a hausance nake nufi ba amsalanta ba yanzu babar mutum ya ta je wani gida ta yi aure sai aka saka ta za ga ta ɗauko ɗan sai ta taho da gidansu sai ta je wani gidan sai ta sake aure sai aka saka ta ta sake ɗauko ɗan sai ta gudu da gidansu wannan ubansa yana kano wannan ubansa yana kaduna amma ga sunan kirif ta haɗa su a gabanta tana kallon kowanne ko wannan zai ke ji lalle wannan dan uwansa ne wannan zai ke ji wannan dan uwansa ne saboda kullun uwansa tana sa su a gaba tana musu karatu tana nuna musu ƴan uwa ne amma can da ta baro kaduna ai wannan ubansa yana da sauran ƴaƴaye ban da shi ta balle hi ta raba musu dangantaka wannan ma da ta baro garin yana da sauran iyaye ta balle ta raba musu dangantaka sai ta rike su a gaban sai suke ji kamar su ne ƴan uwa a gaban su amma abin da ta kasa ganewa shine in sun samu kuɗi fa wannan ƴaƴan suka yi kuɗi in ɗaya ya mutu to ba da suke taron ba zai cinye sai an koma can garin ubansa an kai musu sannan a dafi wannan ya samu haka yi ka'ida da take dole wanda ƴan uwan da ake uba ɗaya hini mai ƙarfi ko iyaye sun raba in ka kana so ka ƙara bayani hine je kai gidan da ake da mata da yawa za ga kowace ta ja ƴaƴanta iyaka na ɗakin ta sune wannan ma ta ja to matsalar hine in wani abu ya gitta wannan ɗin da ake faɗan kar a haɗa kan dole fa ya gaje ko kina so ko ba kiya so wata babansa ya mutu shi bai kai lokacin aure bai yana da naira miliyan goma kin rike shi kare halaka da dan uwan shi in ya fadi ya mutu ke fadi masa hida za a baki an sallame shi sauran wannan naira miliyan 9 da wani abu ko miliyan 7 ko 8 da wani abu wannan dan kihi ya taki ne zai kwashi dukiya saboda dan uwansa ne bayan da zaki yasa iyaye mata su ji tsoron Allah da yadda suke kokari he sun raba kai sun dara ba haka Allah madaukakin sarki ke so ba wannan din da baki so shi din Allah yake so kuma shi ne ce dangantakar mai karfi yasa ya ga wani idan aka mutu ya ga mutane suna tana kuda uwa tana tana kuda tana ta kokari ta sai da kadarar wai danta ne kuma dan kihiyar ta bata so ya gada a gurin Allah ba dan kihiyar ta bane dan babansa ne kamar da wani dan yake dan baba ne ba dan kihiya bane ba kuma canjawa muka yi shi da a duniya ba na mace bane da na namiji ne a duniya da muka canja hisa ya ga wasu hukunce hukuncen kamar dole sai an canja su wa alal mauludi lahu rizquhu wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce ga wanda aka aifawa ita mace bakin aikinta ta yi cikin ta reni cikin ta aihu in ta aihu kawai kamar sako ne aka bata aka ce ungwa kai ta kuma kawo da aka daga lokacin da aka baka sako aka ce ungwa kai in ka kawo kuma ka tsaya a ga mutum ka ce baka isa ba kai komai kuma abin da nace maka ai daga lokacin da ka kawo ka kare da haka kenan da wanda yar gumal ta haifa da wanda yar kano ta haifa da wanda yar abuja ta haifa da wanda yar america ta haifa duka ƴaƴansa ne kuma duka hukunci ɗaya ne a gurinsa shi musulunci yake kallo ba wata uwa ce ta haifa masa ba shi uban kawai yake kallo allah ya samu dace sai malai yace halatul ikhwati aw al akhawati li ummi to halayen da ƴan uwa maza da ƴan uwa mata na wajen uwa suke cin gado da shi sai yace alif hali na farko idza mata an akhil min munfaridin idan mutum ya mutu sai bar ɗan uwa na wajen uwa shi kaɗai a uktin li'ummin munfaridatun ko kuma munfaridatan ko kuma ‘yar uwa ta wajen uwa ita kaɗai fa inda alwahi da minhu ma ya akuzo surs to ɗaya daga cikinsu kawai da ɗauki ɗaya bisa shida ne na dukiya misali kawai a ce alif ya faɗi ya mutu bai bar kowa a duniya ba sai ba'un kuma uwa ce kawai ta haɗa su to fa wannan shi kadai din duk duniya bai da kowa sai ba'un zaka raba dukiyar ne ɗaya bisa shida ka bahi ɗaya biyar din ba ta saba ce kuma duk duniya bai da kowa da za a ce masa dan uwan shi ne in banda annabi adamu he wannan to wannan ɗaya bisa shida kawai zaka bahi biyar bisa shida ba nasa bane in dai uwa ce ta hada ya za a yi da sauran biyar bisa shida din matsala ce da za mu tsince ta a gaba ba'un ya sa wato lokacin da magana yana da daɗi karatun ilimin yana da daɗi ko baka yi zo ba wata matsala za a ga wani abin ba maka ba za ka rikice ba wanda duk duniya bai da kowa sai dan uwansa uwa ɗaya ce ta haɗa su kuma ya mutu ya bar dukiya miliyoyin kuɗi kuma uwarsa ɗaya duk wannan miliyoyin kuɗin shi ɗan aka raba ɗaya ce kawai tasa daga ɗaya ba ƙari har sai idan mun da sauran karatun a gaba ba'un hali na biyu da ‘yan uwa na wajen uwa suke gado hina ce idan mata an aksara min zalik in ya mutu ya ba sama da haka me hakan da muka faɗa a baya ɗaya ko in ya mutu ya ba sama da ɗaya ko su biyu ko su uku ya ce ya'ani yana nufin a kawai ni lu'ummin au uktani lu'ummin ‘yan uwa biyu maza na wajen uwa ko ‘yan uwa biyu mata na wajen uwa sai ce fayastahiquna thulutha bisawiya sun cancanci daya bisa uku ne kuma daidai da daidai li'anna Allah ta'ala ya qulu fa hum shuraka'u fi thuluth su masu tarayya ne a cikin thuluthi wa sharakatu abinda ake nufi da tarayya taqtadil musawatu tana nufin daidaito fa zakaru ya'khudhu mithla al-unsa namiji zai dauki daidai da mace la bi'faha ba rubunta ba bi muktadan nassul qur'ani karim bisa abinda nassun alqur'ani ya tabbatar dan haka hali na biyu mutum da ya rasu sai bar ƴan uwansa guda biyu maza amma uwa ce kawai ta hada su ɗaya ta haife shi a Lagos ɗaya a Abuja ɗaya a Gumal kai he na Gumal din ya rasu da Lagos da na Abuja sune ka ɗayan uwansa na wajen uwa ko in ka tara sai ka raba dukiyar guda uku sai ka ba su ɗaya ku je ku raba sauran faya za a yi da shi ni ne dai haɗin da aka ba mutum ɗayan za a yi da shi ɗin in su uku ne ɗaya bisa uku za ka ba su in su hudu ne ɗaya bisa uku za ka ba su in su goma ne ɗaya bisa uku za ka ba su da haka da in mata da maza ne ɗaya bisa uku za ka ba su kuma in su dai daidai da daidai za su raba nan ba a da zakari mislu hazil unsayi ne kwanakin ba na faɗa na ce in ka zo rabon gadon ‘yan uwa ‘ya'ya wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya wanda ake uwa ɗaya na ce halaye uku suke da akwai wanda su suka bambanta da sauran magada ko wani zai iya tuno mana lokacin da muka fara magana a kan ‘yan gado na ‘yan uwa mata wanda ake uwa ɗaya da su sai na ce suna da halaye uku wanda sauran magada ba sa tarayya da su a cikin wannan hali ɗin abinda suka keɓu da shi su masu gado a wajen wanda aka haɗa uwa ɗaya da su suna da wata miza wani abu da yake kamar wani sun kiɓi da hiban da sauran abu uku na faɗa a lokacin na faɗi ɗaya yanzu da namiji da na mace daidai da daidai suke banda yan uwa da ake uwa ɗaya sauran masu gado duk inda ka je da zakari mithlu hadhil unsayni ne amma inda uwa ɗaya ce ta hada to nan ba da zakari mithlu hadhil unsayni kowa daidai da yake da kowa me miza ta biyu na very good mizar su ta biyu a dalilin uwa suke cin gado kuma uwar ba ta iya kare su duk wanda za ka ci gado a dalilinsa in yana nan bakka ce amma uwa da ake cin gado a dalilinta in tana nan ana ci misali waɗannan da muke magana muka ce uwarsu ɗaya da haɗa su to ko uwar tana raye fa haka za a ba su ko ba ta raye haka za a ba su ita za ta ci gado su za su ci gado ita ce mizar su ta biyu banda su shine duk wanda ka kawo gurin in dai za ka ci gado a dalilinsa to in yana nan ba za ka ci ba misali kaka yana gado aiko amma idan uba yana nan fa ba zai ci gado ba jika yana gado amma idan ɗaya yana nan fa ba zai ci ba kaga kenan duk wanda zaka ci gado a dalilinsa in yana nan ba za ka gado ba amma ƴaƴa da suke uwa ɗaya suna cin gado ne a dalilin uwa ta hada to ko uwa tana nan suna ci ko bata nan suna ci me mizar su ta uku na'am su ne ya kamata su taimaki mahaifinsu amma kuma su cutu wasu ba tare da an ba su kawai a cike ba har yau kuma misali in suna nan to suna hana wasu cin gado kuma su su ci gadon ba har yau akwai halin da in ya juya madadin a ce mutum da ya rasu sai ya bar kawai uwa da uba su kaɗai a duniya kaga inda ba ta da 'ya'ya in ba ta haife su ba sai Allah ya ce a ba ta ɗaya bisa uku uba a bahi nawa biyu bisa uku a dalilin ta haife su sai aka ce a bata ɗaya bisa shida kuma ba za su ci gadon ba wani ita ce mizar su ta uku suna hana uwarsu cin gado kuma ba su ba a wani har kuma su ci uwarsu su ci sannan da mazansu da matansu daidai da daidai suke wani ita ce mizar yan uwa na wajen uwa in aka bar rabon gado Allah ya samu dace sai ya ce ma'anar kalala to me ake nufi da kalala alkalalatu ma'anaha an yamuta al'insan wa laisa lahu walidun wala waladun shine mutun ya mutu ya kasance bai da mahaifi ko bai da da ai la asla lahu wala far'un bai da asali bai da far wancan satin faɗi mai asali ko menene asali mahaifa ko menene far'u ya ko to me yasa aka ce kalal din sai ya ce li'annaha mushtaqqatun min al-kal ita kalmar kalala an ciro ta ne daga al-kallu bi ma'ana abu'ufu ana nufin rauni yuqalu kallar rajulu idza da'ufa wa zahabat quwwatuhu laraba suna cewa kallar rajulu mutun ya zama kal ina ce idza ba'ufa in karfin sa ya kare wa zahabat quwwatuhu kwanji da gulliya da yake da akwai aka daina jinta sai a ce kallar rajulu dan haka ga wani idan ya ja ya ware dan sai ga don da ya tawo titin ya koma wata ran kuma idan ya bude he ga yara suna wayo ihu su kansa sun daina jin tsoron sa menene barantana mai manya to laraba daga mutum yawan halin sai ce mashi kallar rajulu wani yayi rauni wani an zama yan mazan jiya ko jiya ne ake maza ba yau ba wa qad ajma al ulama ala anna al kalala yace malamai sun yi ijma'i kan cewa kalala man mata risa da hu waladun wala wali shine duk mutumin da ya mutu bai da ƴaƴa kuma bai da iyaye ruwai an abi bakar ne siddiq radiyallahu anhu qala yace abubakar siddiq ayin arwayo wani magana a gurin shi yana cewa inni ra'aytu fil kalalati ra'ayan yace ni kwa dangane da ra'a kalala ina da wani ra'ayi fa in kana sawaban yace in yayi daidai min Allah wahda to Allah madaukakin sarki ne kadai ya bani dace la sharika lahu masa tare a cikin wannan baiwa da ni wa in yakun kafa'un iko ra'ayin nawa kuskure ne fa minni wa min shaytan to ni ne kuskuren kuma shaytan ya ingiza ni wajen wani kuskure kaji tawaru'un suke na wajen fassara qur'ani kalma ce a qur'ani da haka ba za a mata karan tsaye ba wanda kana tambayar shi qul huwallahu ahad sai ka ji ya fara bayani to kuma sahabbai ta ka tsantsan suke duk wata kalma sai sun bi ta taku taku sai sun tantance wannan ya manzon Allah ya fassara ta waye ji jawabi daga bakin mu da Allah wannan kalmar kaza take nufi sannan ya ce to in hada kaza da kaza za su bada ma'ana ka yasa ya kasa manya-manyan malamai suka maka tafsiri guda biyu don riwayar kowace kalma da arjima anata daga baki manzon Allah ko sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imamu tabari yayi ibnu kathir yayi ko imamu sudi yayi ko wannan waye ad-durrul mansur ko sai tafsir bil ma'thur ine sudi kenan ko wani ne shi ma dai yayi shi don a tantance maka kowace kalma ga yadda ta fito daga bakin manzon Allah ga ma'anar wannan kalma din to shi sai ya rasa manzon Allah kansa bai taɓa magana akan kalala ba kuma yana sarkin musulmi sai ya ce to dangane da kalala ga ra'ayi amma ra'ayi na ne na wani kadai in ya dace Allah ne ya bani wannan dace in nayi kuskure kuskure na ne kuma hidan ya ingiza ni ma'ana kenan bai lazumta ba al'ummar musulmi sai sun dauki wannan ra'ayi din sai ya ce wallahu minhu bari'un ba ruwan Allah da wannan kuskuren ya ce innal kalalata abinda ake nufi da kalala ma khalal walidu wal walad shine duk wani dan uwa da yake ba uba ba ba da ba mana duk wata dangantaka da ba ta iyaye ba ta yaya ba to ita ce ake kira kalala in duk duniyar na yan uwanka dangika ne amma a ciki ba iyaye ba yaya sunanka kalala shine ra'ayin Abubakar ne Siddiq to kuma duk malaman duniya sun goya masa baya wannan shine abin da ake nufi da me lala ita ma ta zo a cikin ayoyin bangaro shi yasa malamin ya sako ta ma yustafadu min ayatul mawarid na ko da aure tunda ita matar dole ba ta iya zama baba ba haka ma mijin ba zai iya zama babanta ba ko sai dai tsaya a matsayin miji don haka to kalala har yanzu tana nan wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce al kalala huwa man laysa lahu waladun shine wanda bai da da ko da yana iyaye da ake kira kalala mala ya ce wa sahihu al'awwal amma da ingantacce magana shi ne ra'ayi na farko wanda bai da 'ya'ya kuma bai da iyaye sabi sai abu na bakwai da za a samu a cikin ayar yamin ba'adi wasiyatin yusi biha audainin ghayra mudar akwai da Allah ya ce bayan wasiya da aka yi wasiya da ita ko kuma bashi ba tare da cutarwa ba sai ce tufidul ayatul karimata karimatu annal wasiyata wadaina wannan ayar mai nuni mai girma ta mana nuni akan cewa wasiya da gado allazaini usida bihima idrar wanda wanda ake nufin cutarwa da su la yajibu tanfiduhuma bai zama wajibi a zaka da su ba idan mutum ya zo da su sai ya ga cewa duniya bai da kowa sai uwansa da suke uwa daya to sai wasu ya ce in na mutu dama miliyan shida ce yake da akwai ya ta ɗauki miliyan biyar a gina mun masallaci saura miliyan nawa saura miliyan ɗaya to wannan uwan nasa da suke uwa ɗaya a raba musu miliyan ɗaya kuma miliyan ɗaya ɗin za a raba ta ɗaya bisa shida a basu kaga ya gama da su amma madadin ya rabu ya mudara da miliyan shida sai ya shuru bai wasiya ba kai tsaye wannan ɗauki miliyan ɗaya a bashi in hi ɗaya ne in su biyu ne a raba miliyan shida gida uku a basu ɗaya kowane da zai samu miliyan ɗaya ɗin har wa yau kenan amma ya kace miliyan biyar a gina masallaci sauran miliyan ɗaya an raba miliyan ɗaya gida uku an ba su da dubu ɗari uku kuma su je su raba su biyu dubu ɗari hamsin hamsin yamma da su da haka ya ce to wajibi ne in dai an gano an yi nufin cuta a wasiya ba a zartar da ita ya za a gani an yi cuta da haka ƙari haka ce da Allah a taimaka za a wa masallaci fendi ya ce kai a hankali da Allah a taimaka za a wa masallaci kaza ce gaskiya ba zan iya ba a taimaka za duk abu da aka faɗa na masalaci yaƙi da ya zo mutuwa kuma sai ya hango ba wanda zai gaje shi sai wana da wani kuma a gane ba sa ga maciji da su ya ce a ɗauki miliyan biyar a mun masallaci iri na guri kaza wannan wasiyar ta lokacin mutuwa ba daidai da aikinsa ba lokacin da yake mai lokacin yake rayu don aka kalli wannan wasiyar kai da malamai su ce wannan wasiyar an yi nufin cuta ne da ita ce Allah ya amma masallaci ba za a gina ba saboda haka kawai ta tara gado ya ba masu hezi sun raba haka ake ganewa an yi nufin cuta a wasiya wani lafiya kalau suke zaune da matan shi ina so in bada misali da malamai suke gano an yi cuta kenan lafiya kalau matar ta casa ta casa hi saka yace ba zan saka ba saka yace ba zan saka ba kawai kwanam aka buga hadari sai ga zai mutu shi kuma ga in ya mutu matarsa za a dauki gado kaza a bata an tafi asibiti kar akan gado ana tura zai ga ɗakin sai in kun je ku gama ta na sake ta ana higa ɗakin tiyata sai ya mutu wannan mai sakin in ya zo kare ba da labari ba za a kici ba saboda wannan sakin an gano sakin cuta ne sakin hana cin gado ne da can lokacin da ke lafiya karo an yi an yi ya saka har babansa ya bi ya ki sakawa da me yasa yanzu zai saka ya saka ne don kar ta ci gado yasa da malamai suna da wuraren da suke kallon akwai inda in kace kaza to ka faɗa a banza ba a aiki da shi Allah madaukakin sarki ya sa mu daga da haka kenan idan an yi nufin cuta da wasiya ko an yi nufin cuta da bashi ba a zartarwa shine malai ce wal mudaratu wasiya an yusi bi akthar min thumina thuluth cutarwa a wajen wasiya shine mutum yayi wasiya da abin da ya wuce thuluthi ko irin misalin da muka bada wal mudaratu bid dayn cutarwa a wajen bahi an ya kirra bidainin lima laysa lahu alaihi daynun ya tabbatar da bashi a kansa ga mutumin da kuma baya bisa bashi bil ibrari bil wasa dan a cutar da magada sai mutane suka kalla da wane da wane ba a taba sanin wani dangantaka ta da ta hada su ba shi wanda aka ce yana bin bashin ba rubutu wanda aka ce ana bin bashin ba rubutu an duwa za a ce wane ya ba da wannan kuɗin an rasa magada an suka hana wannan bashin babu ne mutum ya rabu naira miliyan ashirin kuma an san wannan miliyan ashirin din ya kamata ya tara ta kawai na kwanci a gado ya tabbatar mutuwa zai ya ce wannan kuɗin miliyan goma sha tara aboki na wane nasu ne saboda waɗannan ƴan uwansa da za su gaje da ba sa hiri da sunan kabar musu miliyan ɗaya aka yi aka zo aka bincika to ya aka yi wane ya iya samun miliyan goma sha tara har ya ranta wane aka rasa ina da ni rasa ina kaza an rasa wata ƙirɓa na aka faɗa sai a kira ce dan uwanmu ya ce yana bin kana bin sa ba ni nawa ne kake bin sa ce ni ina ga dubu ɗari hudu ce ko dubu kaga kiran da miliyan sha ta dubu ɗari hudu ba inda za a danganta su malamai suka ce to wannan bashin an tabbatar da shi ne dan a cutar da maganar hima ba a zarta da shi da aka a bar musu kuɗi sai da rabu sa'ad biyu wa yatin yusibi aw dainin ghayr mudar sai ya ikhwat wal akhawati shaqiqati aw li abi yace hukuncin yan uwa maza da yan uwa mata wanda suke shaqiqai ne ko kuma wanda suke uba daya da mace da hukuncin su ne ina da yasu ta illa hukum bil kalalati in mar'un haka laysa lahu waladun wala utun fala hadis ma suna tambayar ka Allah yana baku jawabi dangane da kalala in mutun ya mutu bai da da wala ukun amana da yar uwa fala hadis ma tara tana da rabu abu da ya bari wa huwa yarufu Allah ce shi ko shine zai gaje ta baki daya illam yakullaha walad ita da fa in kana tasnataini in kuma ‘yan uwan nasa mata guda biyu ne falahu masu lusani min mata to suna da biyu bisa uku cikin abu ne bai na wajen uwa ɗaya ta aka yi ɗaya bisa uku ko na wajen uwa sai aka ce nawa biyu bisa uku yanzu aka dara mutum ya mutu sai yake da uwa kashi biyu mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya mata guda biyu uwa ɗaya ya za a yi da duki tara na gida uku a raba ta ku sai ayyaya na wanda suke uwa daya kashi daya wanda suke uwa daya uba daya fa kashi biyu shi kenan duka mata ne kuma duk sun cinye dukiyar tashi na fa in kana tafsir sai ni falahu masul thani mai mata fa in kanu ikhwata rijalan wa nisaan in sun kasance kuma ƴan uwa ne maza da mata wake da shinkafa da zakari mislu hadil unsayni to namiji ya samu rubun kasan mata guda kaga tan ba ni zakari mislu hadil unsayni kuma akwai me zakari mislu hadil unsayni wannan ma cewa zakari mislu hadil unsayni nan maka cewa ɗan uwan suke can lalle ba su ne wanda suke nan gurin ba yubayin Allah lakum Allah madaukakin sarki ya muku bayani an tawdilu dan ka ku ade wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne akan komai alhawalu lati atara liha ayatul karima kuma yace halayen da wannan ayat take nuni akan su hali na farko إذا مات وخلف أختا شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع idan ya mutu ya bar ƴar uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya ita kaɗai ko ake da uba ɗaya ta kaɗai bai da iyaye bai da ƴaƴa sai ya ce falil ukhti shaqiqati aw aw al ukhti li abin ne su taraka to ita wannan ƴar uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko suke uba ɗaya tana da rabin dukiya shi gaba ɗaya wani ne don karfin dangantaka da take ta bangaren uba kenan in dai uba ne ita kadai kake da a duniya tana da rabi uwa ɗaya uba ɗaya kuke ko uba ɗaya kuke duka hakan mutum haka yake bambancin su shine kawai idan mai uwa ɗaya uba ɗaya tana nan to mai uba ɗaya ne hakuri shine bambancin su ƴan uwanka guda biyu ne ɗaya uwar ku ɗaya uwan ku ɗaya ɗaya kuma uwan ku ɗaya to da kansu mai uwa ɗaya uba ɗaya ce za ta ci gadon mai uba ɗaya ta yi huru ita an gama da ita amma idan mai uwa ɗaya uba ɗaya aka yi sa'a duk da wannan zai mutu ita ta mutu to wannan mai uba na ta zo ya turga ta amma in dai waccan tana to ita an rufe ta fita ba a lissafin ta kuma wannan uba ɗaya ko namiji ne ɗaya ɗaya uka ce mace uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuma ɗan uka ne namiji uba ɗaya to wannan ƴar uwa ta da ɗauki ba ɗaya ba da ta to ka riga ta sai sai an gama da shafin sa ka kenan akwai halayen da mace take tokare namiji ta bokare ba yadda zai yi kenan saboda mai bambancin dangantaka ya bambanta na'am shi muka wuce a baya wata ɗaya bisa shida eh eh za a baya ɗaya bisa shida ita waccan bata tokarewa shi dan uwa yake bangaren uwa to ɗan uwa ba sa tokare wanda yake tokare yana hijin kawai uba ne ko ɗa ko ɗaya shi ne suke tokare amma ɗan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya suke uwa ɗaya ba sa tokare kuma zai iya san gado su su rasa shi ne muka bada misali tun a farkon misali al-mushtaka al-himariya al-hijariya ko al-hajariya ko saboda ɗan uwa zai iya cin gado amma uwa ɗaya uba ɗaya yana jan saura kuma babu saura hijin sai ya juya ta sarin hali na biyu idan mata mutum mutu khalafa utan shaqiqatini gaba ƴan uwansa mata guda biyu bayan uwa ɗaya fa aksara ko sama da guda biyu auli abin ko wanda suke uwa ɗaya mun faɗi duka suke ko in ba wannan to wannan tana nan walam yakun hu aslun wala fuqun ba iyaye ba iyaye falishqiqa ta ne auli ain aslu zane min taraka to wanda suke shaqiqan ko wanda suke waya su kuma za a ba su biyu bisa uku na gaɗe dukiyar da ya bari salisan hali uku idan mata wa khallafa ikhwatun wa khallafa ikhwatan wa akhawatin ashiqa aw li abin ya mutu ya ba uwansa mata da yawa ko ƴan uwansa maza da yawa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya fa inna tarikata yataqasamu hal ikhwa wal aqati ala asasi anna nisba zakari dhifa nasiba al ula za su raba dukiyar a buskai da cewa namiji ya samu rubin a samu mace ma'ana guda biyu bane yanzu ƴan wanda ka bari wanda kuke uwa ɗaya da su uba ɗaya wajen mutum goma ne ku haɗa ku je ku raba da zakari mislu hadhihi al untayni rabi'an hali na uku idan mata ta shaqiqa nan kuma sai aka duya ita yar uta ka ce rasu da kuma kai kwarin rai walam yakul lahu aslun wala far'un ko walam yakul laha kenan ko ba ta da sama ba ta da kasa yace fa inal akha shaqiq din uwanta da take uwa ɗaya uba ɗaya ya akhudhu jami'al mali shi zai kwashe dukiyar ne baki kawai an gama ya dawo daga makabarta shi kenan kawai tattare dukiyar kawai daga kan yana kawai kenan an gama wanda suke uba ɗaya in ba uwa ɗaya uba ɗaya shi ma zai kwaso dukiyar na'am na'am eh ba zai dogare ba ne yanzu ya zana tumbai dan an samu malami ne ko shi wanda ake uwa daya to in uwa uwa daya uba daya ba sa ko kai sai an fita na sanan kuma shi a ba su nashi na wa in kana hunaka aksara min akhin yace in ku ɗan uwan da bari sama dan uwa ne guda daya iqtasamul mala ala adadin ru'us za su raba dukiyar adadin yawansu a ru'us ne yawansu a nan gurin adadin kawunan su kenan ta mutu ta bar wanta maza guda goma sai su raba dukiyar gida goma ta mutu ta bar wanta maza guda ashirin sai ta raba su ta raba dukiyar gida ashirin a ce duka uban su ɗiko wani waɗe waɗe zai wahala samu ashirin amma waɗe za ya samu ashirin uban ya yi aure aure da haka ita kaɗai ce wata ta zo gidan ita kaɗai ta haifa ka ce me waɗannan duk ƴan uwanta ne wajen uba ko sai kuma tare su ta basu kuma ta miliyoniya ce da haka waɗannan duk ƴaƴan baban nata sai kowane ya zo su Allah sa kuma duka maza ya raba dukiya daidai daidai akan yawan su in su 30 ne su raba gida 30 in su 20 ne su raba gida 20 in su 3 ne su raba gida 3 shikenan magana ta kare wa haka za hukumul ikhwat wal akhawati lidin haka nan hukuncin yan uwa mata yake ko maza wanda suke uba daya ai da admi wujudul ikhwati til aqiqai lokacin da babu yan uwa shaqiqai aw al akhawati shaqiqati ko kuma yan uwa wanda suke shaqiqai wanda suke mata kenan da wanda muka gama bayanin abubuwan da za a samu a cikin ayoyin rabon gado kuma duka cikin muhadara ta farko bayan Allah madaukakin sarki kai sati na gaba mu shiga muhadara ta biyu wadda za ta yi bayani akan tsarin rabon gado a cikin addinin musulunci na zai ba mai ake ma da gadan ko ko da suke tsamta da gadan kuma dai matsayi masu gadan masu gado mataki ne mataki har mataki guda bakwai ko guda takwas eh wannan basa nan wannan su zusu eh wannan basa nan wannan su zusu mataki guda bakwai ne ake kada su wannan matakin wannan matakin wannan matakin wannan matakin a zo mataki na kashi ira doka wanda muka ce a bashi ɗaya bisa shida muka ce sauran biyar bisa shida a cikin wannan matakan guda takwas za ku ga inda sauran biyar bisa shida za su san shi sai kuma rabu raban ko kuma nau'ikan raban gado a musulunci da kuma sababin ma da yake sawa wane ya ci gadon wane da kuma abin da yake hana wane ya ci gadon wane sai kuma bambanci tsakanin wanda aka kare da wanda kuma ake haramta masa cin gado sai kuma adadin masu cin gado cikin maza yana da kyau mutum ya riƙe in ka zo raban gado ne kai ai alwarithuna minan nas duk wanda zai shiga dan kowaye to dole ya zama to kai daga cikin mutanen da Allah zafa idan ga takar babu ta a ciki to kwakwar musulunci bai bashi gado haka nan alwaridatu alwisatu minan nisa'i a ko sada da mata in dai a musulunci ne to in ka an ba mata gado ta fado ɗaya daga cikin su in ba ta fado ba duk alƙalin da ya gado duk mun da ba ta gado akwai kuskure kuma yana zuwa nan da yake su mutane sannan suna ce kusan duk kotun da ka kai ana mai kuskuren wani za ka kai gado gawa a sama ga mace a tsakiya ga kanwa ga kani a ƙasa ko ba da wace a tsakiyar su na sama da na ƙasa da ce ita ba za ta kuma ka iya ce wasu da ubansu daya na saman ya ci na ƙasan ya ci ita ba za ta ba shi ne wasu kula da kowane malami ko alƙali kare alaƙi tsarkar su ala samu dace na'am na'am na'am eh na'am na'am na'am bafa kenan ya suna da bafa amma ba uba ko shi an ya fi bafa karfi ado sai an gama da uwa sana aiki bangaren bafa da kuma kace daidai bai canja ubansa baya na amma bai yi mahaifinsa da ɗan mahaifinsa ƴan uwansa idan za su shiga da babban wanda su gada na a suna cin gado amma ɗan ba ɗan uwa sun kori su na na eh eh na na afon da da baya yawwa yawwa ɗaɗa na na na na a ba ne ba a yanzu duka bakon ya'yanta ne shi kenan zaɗa musu ne da zata mitu da halin unsa yi eh ai dan da gaske fito shi duk bayanin da muke ko idan a cikin wani ya'yan shi da ne ɗaya ya rasu ko kuma shi wancan ɗaya ya rasu to na duk bayanin da akan yan uwa da ke uwa amma idan uwa ci ta rasu ai ya'yan da ne bangaren ya'ya za ka mutu ba da bangaren uwa za ka mutu a saka ne to shi ma da cikin kuskuren da ake misali uwa ta rasu wannan a wancan gidan suke wannan a wancan gidan suke wani sai ka koya musu rabon gare ɗan uwa a rabon gare ɗan uwa musu rabon gare ɗaya ake musu yan uwarsu bai tsaro za ka ramu su da takardar mutum hadin unsa ne in namiji ne da gidan A da gidan B da gidan C da gidan D gadon su iri ɗaya ne in mace ce da ta nan gidan ta nan gidan da ta gidan duka gadon su iri ɗaya amma cikin ƴaƴan gidan sai wani ya rasu to ƴaƴan nan gidan da ƴaƴan nan gidan da ƴaƴan nan gidan ni za ka musu rabon gare ɗan uwa yanzu ta gane yauwa Allah ya samu dace na'am wani shi kuma fito ce fatan mala yana lafiya amin dan Allah mu dai in tabbe to shi yake bukatar jama'a su taimaka da addu'a ko ya ji tabbe ko Allah madaukakin sarki ya ba su nasa Allah ba su dace wa Allah ya musu albarka cikin interview da su yi dan masu neman aiki ma da masu neman mafaka Allah madaukakin sarki ya ce ke da ba su idan kuke su rage zai ko na'am eh na eh eh dan wannan bakin kawai sun ba za a kuma da kiyaci ba ta idda kuma sai ya rasu cikin magana kuma tana cikin ta ba ya saka matar ta jini ta jini na biyu ta jini na uku sai Allah ya rasu ba tana mai mata mai nan ta kasa idda ta ta yi mutata da sun haifo mata ka mai ta cikin bayan sa amma da yawancin wannan hatisin ba ma za a yi ba mutan wannan hakika tun na kai saki zai zo da kamar sabuwar yana zai tukuna kai saki mai kwanwato na kwa haka da eh da ta mai tsala da udin da bai ayara yanzu da kuma tafi da ubai adam ya ne za a yi to kuma yadda zakar da suna da tsaye insha Allah na eh eh akan na eh eh eh eh eh bayan ya raguwa to kuma wajen alikar ko ta wajen alikar shi musulun shi ala gaskiya mai tsawon abin da ɗaya ke zama cikin mahaifiyar shi kuma ya ƙarancin abin da ɗaya ke zama cikin mahaifiyar shi gabi abin da zai suka ce tarihin musulunci an taɓa samun ɗaya ya shekara bakwai a samakin zabe tutuwa ya fi rayu ina abokin mali nake ji ana matsalar mali ne ko iyaka shekara na shagara na shekara bakwai a cikin mahaifiyarsa da ka yi gano ke da ya samun yaro ya shekara bakwai mai a cikin mahaifiyar shi sannan kuma ya wata shida daga cikin mahaifiyarsa ya kudu da haka da aure da ganda ka ɗaura aure wannan da ka aiwata duka ma tsanin da duniya ya wasu da ganda ka saka ta ka sai aure ba a shekara bakwai tun da ya fito wani ɗanin naren isa kare dole ba sun yi ta da tsatsan sai su lokacin da an sai muna garaje ne a wajen abuwa muna garaje a wajen sai yasa Allah yake tarraba mu da abu da ba za mu da don Allah yawa Allah karinsi kuma yi Allah ya kai asin da baya lokacin da ka kai mutum da kake so ka musu na wulaƙaji ka wulaƙa na in ka fito wulaƙa ka sai ka wulaƙa yasa to kai ta tsantsan lokacin da ka sai kuma kala lokacin da Allah ya ce ayyana sikin zai Allah sikin ya fa duka ta gama jini ya kuka kwanta ita ma himci shi ba ka da dama da zaka kawo bayan kwana abin da ta yau ta gama jini yau kuka kwanta yau ma himci ta cikin ka ta fito ciki ta zage ka aka daga zaka saka yin kwana abin da ta wasu a wani akwai yadda ni na bayan mutunci ga kada yar isa ta fi gidan ya kaɗo ko to lokacin da ka kaɗo don wani yar isa ya ce ba ran ma iskanci tana ko a gidansa tun kafin ƙara ita ya taba mu ɗanka ne kai ka karya dokar yasa da aka karya dokar Allah ta biyu yasa ai da yanzu da kuka yi wannan mutuncin cikin wala ka tara gida ka kan titi in ka kuma gida haƙuri Allah tuna maka in dare take sallah ka yi Allah ka samu haƙuri kana yi kana ta yi tare kira da kini ne yayi dini to ga kadda saki da a wani kuma da wani yake da idan ta bai da ta jansu ka bi ta jansu ta saki tayan da ID yan ta na sai ta za ta yi idda haƙi da abin da yau baya ba na bane ba ta da ciki ka ta ta da ciki mai asibiti a asibiti a auka komai a cikin ta shikenan an kai wata kai ma in ka biyar Allah Allah da kake kamar Allah amma kai karar riska ka tsara gidan ka ba ruwa ba ruwa da ta garba abin da take ka sai take ba to ita farka tuba har sai ka kai dan da zai yi yana ba ma ka jin take da shawara ce in dai kai zauna lafiya da kotuna jan zaka kama ka tana ci ka ta da in ba ka zauna lafiya da haka in ta kowa da ta ayi don na kare wata da ta kai ayi kuma sai hutun ke ka kawo dara ma wani ne bai tsaka kisa don so kai ka wuce da saka lokacin da shi na'am eh ma ai ba ai ma a sakawa ne sai ta ba akwai ne jin ciki ko ba ka ciki hisan da biya idan mana kari ai fito ai fatina da ciki kuma ka so ma ka sa adalci dan yana fara kwana biyu ai ta ka saki kana san adalci wani bitan ka idan kike akai ba don eh ka kawai kenan eh sai zaki Allah ya sarke sa mai sai dai kuma wanda aka yi ba lasisi ba ba wani lokacin da kan da nukos ina kunnan kai wata adaba ne ce ma kai dace ka gowar bakta kun dika ce Allah sai karba bai karba sai dai amma akwai halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar ta dauke da a gidan baka gidan kuma ta sarba gidan bane ba ta da Allah dauke su kuma duk mutum da kan kuma ne ga in tabbatar ba dan bane ta yi tace dan da da ka dauki ko kai ne mutunci za Allah karba ko abu ta tabbatar haka ne to garin ta amsa kan Allah mu dauke su nan kwa duk ba aka kawo masa ya tabbatar ne shi ko ka ba to shi ko bai kan azana ba Allah ba anki ko wani da barzana kan ta ba tuye a da wani awuda ko bin musulmi ya bani ya wa kan sabu lady sai ma asala islam ti arju kan ba sai tap tap ko sai kalb bai ta kan tap sai mun suka baka kwata baka ta kuma kuma tambayi zuciya aka rabu kaza kaza ba mai ma kasa to kai ne in ku daga masallaci tambayi zuciya wani abu ya dai ko bi ba in ka ce maka daidai to daidai su da ce ma anya to dai mai ma ka saki sabai dai mutane a dawo a sawo yin shari'a musulunci daidai daidai daidai zama ta haka duk da ake a daba sha'ar musulunci wannan kananan kura-kura da hangowa ne ya suke so yar babu ta mutanen sa mu hannu duk a sai musu abuwa duk abin su ina bayar sun cike gaba ko kananan da gwalo usara mun bane ba wanda zai iya yi ne babban abu ne mun ga rasulun Allah samu dace kuma Allah an bi ka Allah ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala duk da rawa ne daga cikin uwa suna tayar hada kuɗin sai mai kuma ga mun karatu kada Allah da kuɗin sai wani musu kan kiyar sala sai su aga da mun da ma biyar sai tsaran dace wanda yake yawa